واعملوا لك من لساني القول قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم لا سماع ثلاثة حديث ya ji daga wajen musa'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya hadisi mai lamba ta ɗari biyu da hamsin da tara. Yau za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari biyu da sittin da ɗaya. za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari biyu da sittin da biyu babin kaifa tashmidu ahlil kitab darasi na arba'in da tara daidai kenan za mu tashi shafi na casa'in da biyar malai dai babin kaifa tashmidu ahlil kitab babin da yake magana akan yaya wato zamin gaida ahlil kitabi a wannan littafi mai albarka na amali da yau wal laila masallacin mu'assasatu salafiya da ke unguwar gada albasa babun kaifa tashmitu ahlil kitab babun da yake magana akan ya za ka gaida kirista ko yahudu idan sun yi tijawa قال أخبرنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن محمد بن أبي معشر الحراني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا حكيم بن الديلمي قال حدثنا ابو بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال شيخ مالك يدي مال موسى ابو عروبه يا كرم تدي شيخ حسين بن محمد بن ابي معشر الحراني shi kuma ya jiyo daga malaminsa Muhammad bin Bashar shi ma ya saurara daga shehin malamin sa ya haifu ni sa'id al-qattan shi ma ya ji daga malamin sa sufyan al-thawri shi ma ya ji daga malamin sa hakim bin dailami shi ma daga malamin sa abu burda shi kuma daga sahabin annabi alaihi salatu wassalam abu musa al-ashari shine abdullahi bin qais radiyallahu ta'ala anhu qala yadda kanat al-yahudi yad'a suna inda nabi sallallahu alaihi wa sallam yahudi sun kasance suna yin atishawa a gaban annabi kira da aminta Allah ta tabbata gare shi dalilin su kawai yarduna an ya kula lahum yarhamukallah saboda suna fatan annabi ya musu addu'a ya ce yarhamukallah domin abin da take nufi Allah ya ji kanka to suna so shi sa da zaka fahimci cewa ita shiriya ta Allah ne sun fahimci annabi alaihi salatu wassalam akan shiriya yake akan tsari amma sun kibi domin ga suna kwaɗayin abin da yake tare da shi shi da ake gaya wa mutumin da yake kokarin yake ya fara tasowa a adolescenti yana shekara sha bakwai ɗin nan sha hudu zuwa ishirin da ɗaya zuwa ishirin da biyar wani lokacin ba sai ka ja masa aya da hadisi ba ta aka yi rika kallon ƴan unguwarsu kawai ai kana biyu ne wa anna min salihu wa minna duna zalimi warai kuwa kawai su zai kalla ya ga wani waye ake sha'awar rayuwarsa a ciki waye rayuwarsa ta lalace ta balbalce yanzu watakila tun yana jariri tun yana karami yake wannan abun kuma bai kai ko ko ina ba shi ne kawai karatu to sau da haka wannan shi ne ma'auni shi sa za ka ji masu hikima da dabara suna cewa ai mai hankali da sanin ya kamata in ya ji ana wani faɗa ma sai ya ɗauka ko ba ji ake ba ya ji ana wani ya tare dan sai ya nemi masa faɗa kai sai ka ji duk abin da ya faɗa ka ɗauki to wannan shi ne domin ce yahuda sun kasance saboda suna fatan an ya kula launi ya hamu kalla suna fatan ya ce da su Allah ya ci kanka annabi ya gaya wa mutum faka ne ya kulu ya kasance yana cewa ya haɗi kumun lahu wa yi sili ubadakum ya haɗi kumun lahu wa yi sili ubadakum an gane ku eh wato Allah ya shirye ku ya shirya ya gyara ɗabi'unku kaga addu'a ce mai kyau ya hadikum Allah wa yuslih balakum Allah ya shirya ku ya gyara ɗabi'unku kaga su dawo musulmi kenan babun ma ya kulu idza hadatha fi salat babun da yake magana akan mai mutum zai fada idan ya tijawa a sallah kun san da yawa kalta annan sun shiga mana abubuwan addini da yawa sun ɓata abubuwa sai ga wani yana da ƙoƙarin yin addini ba duk wani abubuwan wasu su yake yi bai sani ba domin bai karanta ba bai karanta ba akwai su da yawa da za ga muna yi a talla musamman a talla wasu abubuwa an saba da yanzu banda yanzu da ilimi Allah ya sa ana ta karantarwa ai da za ga mafi yawanci aka idar da sallah in dai aka yi zo aka gama tafiya mutum yana kaɗa hannu ko ya tsayar sai a haka amma yanzu ya ɗan rabu ka san tushen shigo wannan abu asalinsa asali zuwa da'awar masu zagin sa bai saboda wannan hakan sai Allah ya tsine wa wani da wani ke amma bai sani ba ba shi da la muhallala hu min al-i'rab ko idan an yi sallama a sallah kowa da kasa a nan sai a ta haka ko a ta haka kaji an cika guri imamu shafi'i a cikin ali ake samu fi sunna da ya har misali ya bayar yace shi masallacin da yake sallah da ya gane shi za a kwashe kasa gaba daya dukkan kasan masallacin ba sai da kasan za ku bubbuga wa mutane gaba ɗaya za a ga kwashe ta yace ba za a samu su bid'a tun annabi bai dade da barin duniya ba to kowane abu shine malami da hallari yake wa yasalul ulama wa yaqtadi bil mutabi'ina au iya wannan layin ba ya gama karatu wallahi ya gama karatu garka tambayar malamai garka koyi da masu bin sunnar annabi a akwai lokacin da ake koyi da mutum amma idan yana bin sunna domin ka san da wahala yayi abu da ka to wannan shine za ka yi shi ma kan zamu ne ko ka yi koyi da shi din ya zama muktamar ɗinka to shi ma ka tambaya sai ka sa zauna lafiya kuma shi ne maganin karatu za ka ka rike hadisai da yawa na annabi alaihi salatu wasallam akan ka domin kai aiki kake da shi ba ado kake da shi ba sai ka ka rike na ja ba da wannan misali yanzu abin da zai sa ka rike sai ya rika kawai ka raba ni sallan da nake bi a sallar azhar na san ta hiyar wannan sai ne la'asar ma ba na da hada duka ba na sai ya daya kowace sallah da sahabin da na dauka nake saboda haka na rike sai ran da kace ma bayani akan sayya zan sai ba domin da su nake amfani tun daga sallah zuwa har zuwa sallah isha'i kowace sayya kuma kullum haka nake yi kowace sayya akwai ta wannan sahabi nake yi na san ruwayarsa na san wasu yake yi shikenan to wannan shine maganin karatu ba wani abu da za ka kai tsala ba ka ka ja kai zama maganin ka mutukar ba ka aiki da shi kai ta jan zano kuri ga balatan sai ɗinka wannan da bai jawo aiki da shi shine wallahi shi zai wuce hanya kana tsaye bare kuwa to wannan shine babu ma ya kullu idan akasa fi sala idan mutum ya ci shawa a sallah abin da zai faɗa kana da sani Muhammad bin Bashir az-Zubairi kana da sana Muhammad bin Ibrahim bin Muslim qala أنبانا ابن الأصبهاني محمد بن سعيد قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال شيء ما لم ابن السني يتي ما لم محمد بن بشير الزبيري يا كان تدش shi kuma ya ji daga malaminsa Muhammad bin Ibrahim bin Muslim shi kuma ya ji daga malaminsa wato al-Asbahani Muhammad bin Sa'id shi kuma daga malaminsa Shariku matsala ta farko kenan da'ifi ne shi sharik din nan shi ma daga malamin sa Asim bin Ubaidillah shi ma da'ifi ne kaga da'ifai biyu a jere shi kuma daga malamin sa Abdullahi bin Amir bin Rabi'a shi kuma daga baban sa wayi mahaifin Amir bin Rabi'a kuma sahabon Annabi alaihi salatu wassalam kale ya hadara rajulun khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ko mutum yayi atishawa bayan Annabi alaihi salatu wassalam a ina a sallah saboda haka wa huwa fi salati yana cikin sallah fa qala bi inda alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi hatta yarda rabbuna wa ba'da ma yarda aw qala ba'da riza wato zai faɗi wannan addu'a sai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah hamdan godiya kaseeran da yawa tayyiban da dada mubarakan da yawan albarka fihi a cikin ta hatta yarda rabbuna har sai ubangijin ya yarda wa ba'da ma yarda kuma bayan ubangiji ya yarda au qala ba'da riba da ba'da ma yarda da ba'da riba din ba na ne bayan Allah ya yarda ke falan man sarafa yayin da annabi ya irin da sallah kala ce ji yake mai alƙa'il kalima waye ya faɗi wata kalma da nabi kala ana ya rasulullah ana bin rabi'a yace ni ne ya ma'aikin Allah wa ma wa ma aratu illa alkhair yace wallahi ba ba da wata manufa ne ba yace da ni manufa alheri na faɗa الذي رأيت اثني عشر ملكا يبتدرون أيهم يكتبها yace na ga mala'iku goma sha biyu suna rike rike waye zai fara rubuta wannan abin da ka faɗa to amma kun ji abin da aka faɗa illar abin da ya tabbata cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wannan ruwaya ita ta inganta yau amma wannan kaga an gaya ma illar da yawwa babul karahiyatul adati sharida babun da yake magana akan karhanci makaruhi ne mutum ya rika yin atishawa mai tsanani wanda zaka ji in yayi sai kowa sai ya dawo hankalin kowa da gaisa ma wani zai atishawa sai take ta kawai duk yadda yake to shi ne malam yace makaruhi ne قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو بن قيس عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن سيفي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شيء ما لم يبدو السني yace malaminsa abu aruba ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malaminsa mugira bin abdurrahman shi kuma daga jerin malaminsa amru bin abdurrahman bin amri bin kai shi kuma daga jerin malaminsa ya haibu abdullahi bin muhammad bin saifi shi kuma daga ummi salama radiyallahu anha qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na da annabi alaihi salatu wasallam yana cewa at-tata'u shadid hamma mai karfi mai tsanani wanda zaka ji an yi ihu in za a hamma ba sai ya ce wal adafatu shadida da aka shawa mai karfi yana shaidan din daga shaidan ne yawwa duk daga shaidan ne babu gaddu sauti bil udad babu da yake magana akan rinse sauti yayin atishawa idan za ka yi atishawar ka rinse sauti ko da kana da shi ne za ka dabaru da ake akwai dabara shi ne zai buga mana ba sai ka saki jiki ba gaba daya قال أخبرنا محمد بن علي بن جابر الأنطاكي قال حدثنا لوين قال حدثنا حبان ابن علي قال حدثنا عن محمد بن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال شيء مالم ابن السني yace malamin sa Muhammad bin Ali bin Jabir al-Antaki ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Luwaydun shi kuma daga malamin sa Abbad bin Ali shi kuma daga jiyin malamin sa Muhammad bin Ajlan shi ma daga malamin sa Sumayyu shi kuma daga malamin sa Abu Talib al-Samman shi kuma daga Abu Hurairah radiyallahu anhu kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan a kasa to ga yadda ake annabi ya kasance in zai atishawa kammara wajahu sai rufe fuskarsa idan shine za ga in ba kai da hankali ka dauko karfi sai mutum ya sa hannunsa haka ko ya dauko gefen rigar da ya rufe fuskarsa yadda ba zai zai sa mutane abin da ya ɗebo ba to sai yace wa qabla sautahu sannan ya matse sautin kare ya sake wajensa kun ga wannan ashe duk ba boko ba yawa kamar yadda muka yi bayani akan a corona ne akan wanke hannu ba boko bane ba boko bane shi ka yanzu da wanda ba musulmi ba bature in ya shiga musulunci ko zai ga kawai za mu ce ta da mutum wannan tsaftar da yake ta yi zai ga mu muka koyar da ita dama shi kawai ba lada ne na domin ba a na musulunci yake ba yana yi ne don kare amma musulmi duk wannan aikin nasa ne wallahi amma kullum na yawan wannan magana ta kai ki da nake yi da za ka kai kana kallon mutum ya dawo ya ji karo ka zai ya sai kuma ya haka wallahi tallahi kuma ya zo mi koma da asuba kamar goyi da ake wa mutane ai ta kaki ana tofarwa an fito da asuba wannan dabi'a ba maki nake mutum ya gama fafface hancinsa kuma zai goga wai ya haka kai wannan wannan abu da me gaba shi sa idan ka zo wannan wancan din kana da shi ka sa abun wanke hannu ka matsa zaka sha mamakin abin da zaka kai Allah al-mawquzatu wal mutaradiya komai da corona virus da lada biba da duk akwai a wannan gurin musulunci mu dan tsafta shi yasa muka biya a baya ana ce ibn malik yana yawo da wannan wannan kiraren na hannu da za ga a shi kuma wannan wato yana kauna bacteria eh zanzaiza har zanzaiza ne na karke kirare saboda haka kana da shi sunna ce ta sahabbai ka rika gogawa lokaci bayan lokaci bayan an yi mu'amala da mutane kun yi domin wani lokacin manja za ka yi ka zaro ka goga ka saba rika yawan in ka dan gogoga su goge a cikin kan Allah ya da za ka gan su za ka ga da wahala ka rika yawo da da wannan abu shi da ga magabata da mutum ya koma gida aiki na farko wanda hannu ne domin kan ka fara da kuma yara eh shi ma da izana sai ya saba da shi da ku eh ko ni da wanda nake yawo da shi wanda shi yake kawo su zo da haka akwai wannan dabi'a dabi'a ce mai kyau dabi'a ce mai kyau wani sai dauka kakalali musulunci shine dan tsafta in ka ga mutum kazani dukun dukun to ba musulunci annabi yake yi ba albadatatu min al-iman ko wai dukun dukun yana daga imani ba musulunci annabi bane a mana annabi na annabi tsaf tsaf aiki lokacin da ya bar duniya sai na baka da ya zo ya bude shi sun ba je je ibta hayyan wa mayyita yace kanka kana raye kan shi kake bayan ka bar duniya ma kan shi kake haka annabi sallallahu alaihi wasallam don dai sunna annabi za ka yi da gaske to dole ka zama mai tsafta na'am eh shi kanka babban takaicin za ka ga wato amfani da hankali shi kanka wani lokacin za ka ga wato in mutum ya zaro hankalinsa daga cikin aljihu ka gani ai za ka wannan hankalin tashi hankali da shi kansa domin ba a wanke duk abin da a goge fuska a bata hanci duk da shi shi kansa wannan yana bukatar kulawa sannan amfani da shi yau da gobe yana da muhimmanci ko kuma pocket tissue mafi kai waye ma kenan pocket tissue wanda za ka yi mai tsitsiya ce idan yanzu ne ma sai kuɗi za yana goma goma naira goma sha biyar in ka je dan aljannar su ka samo su za a ga guda goma ce a cikin kaciya ba tsada ɗari da hamsin ɗari uku to saboda haka idan ka ɗauka ko da yaushe kana yawo da idan ran da ka samu kanka a wani yanayi ɗauko ta za ka yi kawai kawai amfani da shi shi dama abin da aka fi bukata yayin da mutum ya fata hanci abin da ya face da shi ya yara ba ka tattaro kamar da shi a ka ba saboda in kamar yanzu wanda yake mura sai a suka yi dinne mura inda yana fatewa da hankali to duk lokacin da zai kuma wajen atishawar ko wani abin ya tsora to ta ciki za ta kuma koma wallahi musulunci da muna bai ku tsaftsaf ko da ba wanda zai bi mu tsafta babu a ba ka gani ba Allah idan ka je inda ake musuluncin da gaske ji yawan mutane ka san cewa a wanda suke dawabi a harami wani saboda burgiti da tsoro da wahala har har ba haya wani suke ka taɓa gani wallahi ba za ka gaishe ba wani zai amai ana wannan tsawabin karkace mai wannan sun goge shi wallahi kuna tafiya ana bin kyamara ce ta fi dubu goma duk inda wani abu ya faɗi za a gani saboda karkace kafin ku zo gurin ma an goge idan mutum ya shiga harabi zai ji duk kwankin turarensa ya koma dan goma domin naka naka ala korani kana ji kwarin da wallahi sai ka ji ya koma domin kanshin gurin ya fi kanshin abin da ka sako to haka ake so dakin Allah ya zama a ko ina kuma a ko ina amma an ba ma ci sai kire su da za a zo a kawo ta kauye yanzu a ci a nan aka tashi kiran ka ya ba kiran ka ya ba ko a kawo wani abin da za a sha shi ma in dai ba wanda suke da tsari da teki ba a masallaci jiran ga yawa za ga ɗakin Allah ne kowa ya zuwar ya tafi. So da haka wannan yana da muhimmanci kwarai daga gaske mu lura mu kiyaye. To kun ga wakar da sauta wuce annabi ne ya rinsi sautinsa haka yake yi. Hadisi ne mai kyau hasarin sahihun ba. Babun ma ya kulu za ta sa'a ba. Babun da yake magana akan abin da yake faɗa idan ya tashi yin atishawa. Idan zai atishawa me yake cewa? قال حدثنا ابو عبد الله abu abuwan hamma da za ta saba idan zai hamma قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب صاحب المسلم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شيخ مالك بن السني yake malamin sa Abdullahi bin Ahmad Abu Abdullahi Ahmad bin Hussein ya karanta da shi a Sufi shi kuma daga malamin sa Abubakar bin Abi Shayba sahibul musannaf musannaf ibn Abi Shayba shi kuma daga malamin sa Abu Khalid al-Ahmad shi kuma daga malamin sa Ibn Abdullah shi ma daga malamin sa Sa'id bin Abi Sa'id shi ma daga malamin sa Abu Annabi alayhi salatu wasalam Abu Hurairah radiyallahu anhu kan yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace al-udatu min Allah azza wa jalla ita atijawa wadda ba ta alaji ba tana zuwa ne daga Allah madaukakin sani wacce ta ubu mina kenan amma in atijata Muhammad ko idan ka ji da to shi dan ne yake zunguro ta shi dan ne shi sa yan mutum ya ci an yi hamma sai a ci ɗayan uku ko ko dai gajiya ko bacci ko yunwa kaga duk wayannan ko suna da alaka da shi dan eh dukan suna da alaka da shi dan to shi ne yake cewa bai za ta saba hadukun bala ya kul idan mutum ya tashi atishawa kare ce ha kada kai kama ce ta bal ya kaji ma aka ji kama ce ta shi ne ya kawo ma gaji nan ha ha shi ne wannan kalmomin ka san ita atishawa da hamma kusan yaren da duk atishawa ɗan indiya da ɗan najeriya da biya ne ɗaya in ya ce ko da za ka ji irin ta dan Kano dan Najeriya iri ce yake yi yawwa to yi za annabi ya bada misali kuma ka ji yayi daidai da abin da aka faɗa kai ma ka tashi a haka kake domin language din shedan ne na sani bayinan shedan ne yanzu haku fi dofi kana yin wannan shedan zai sai ma dariya a cikin ka shi abin da yake so kenan ga ka saba wa Allah an fi wajihi ko a fuskar ka ɗayan biyu ko a fuskar ka ko a cikin ka tunda annabi ya faɗa haka abin yake hadisi ne ingantacce babu karahi yake rafa sauti bi tasa'u babu da yake magana akan makruhi ne mutum ya daga murya yayin yin wato at-tasa'u atishawa um, abwan amma amma قال أخبرني محمد بن يحيى الرهاوي قال حدثنا عبيد الله بن يحيى الحراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي هو الطرائفي عن علي بن عروه عن ابي مليكه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال شيء ما الذي يقول السني yace malamin sa Muhammad ibnu Yahya al-Rahawi ya karanta da shi shi ma ya biyo daga malamin sa Ubaydullah ibn Yahya al-Harani shi ma daga malamin sa Uthman bin Abdurrahman al-Daraiki shi kuma wannan za'ibi ne ka ja layi na farko kenan shi ma malamin nasa Ali bin Urwa shi ma da'ifi to sai malamin sa Abu Mulaika shi kuma lafiyar galau daga malamin sa Abdullahi bin Zubair radiyallahu anhu ma qala yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna Allah azza wa jalla yakrahu raf'a as-sawti bil 'udati wat tasa'u ko da bai ganta ba muna da hadisi ingantacce Allah madaukakin sarki yana kyamar mutum ya rika daga murya yayin ayin atishawa ko kuma hamba babu ma ya kulu idara ala akhihi tauban babun da yake magana akan abin da zaka faɗa idan ka ga sifati a cikin dan uwanka ba ta ba ake ana kai amma yake wannan yarin kaza dan kaza ne ke ta wannan tambaya yana da tsari a musulunci قال أخبرني محمد بن يحيى نعم قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن سالم مولى ابي هريره عن ابي رضي الله عنه سالم سالم بن عبد الله بن عمر كي رضي الله عنه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما لم يدري ما لم ينسى ابو عبد الرحمن امام النسائي كي يا كرم جدي شيء ما يا جيل ما لم ينسى نوح بن حبيب نوح ابن حبيب al-Kumasi shi ma daga malamin sa Abdul Razzaq shi ma daga malamin sa Ma'mar shi ma daga malamin sa Zuhuri shi ma daga shehin malamin sa Salim dan gidan Abdullahi dan Umar shi kuma daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar da radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar bin Khattab radiyallahu anhu tauban cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ga wani tufafi cikin sayyidina Umar fa qala lahu yace da shi ajadidun hada am gasilun wannan tufafin na jikinka sabo ne ko wanke shi kai saboda kun san kamar da muka faɗa su alamar zabai mai riga uku sai an nuna shi wallahi sai an nuna domin rigunan yawanci ne da ta amfani da ita kullum da ta sa a rantuma ba ku ji wani sa wani sahabi da ya na umar da ya ga wani tufafi a kasuwa ya ce ya rasu lalla ka ce wannan kayan man saboda karɓar baki shi da magana da muke kullum cewa shi sa aka zo hisabi ka ga wannan ma'aunin da aka auna wa sai na Abubakar da Umar da shi za a auna min ni da kai sannan shi ne sha wannan solar ba ba shi da account a first bank ba shi da shi a jaiz ba shi da shi a fidelity bai da wayannan da ma'aunin ka da shi wanda aka auna masa da shi za a auna mana wallahi duk masallacin nan ba wanda bai fi sai na Abubakar kaya ba na rantsi da Allah duk mun fi shi kaya dan da yawan ma'anan ba su san yawan kayan su ba in ka ba da guga ma wani ya bata baka sani ba sai ka zo sa za ka gane babu to mutum ya ce kali ya ce balga fi ne ya ce ya rasulallah wankewa muka yi ba ba cewa yin haramun ba ne daidai ne in halal ne in dai halaliya ne kaji daga shigo kwarai kuwa saboda haka in dai halal ɗinka ne daidai ne an gane ko daidai ne amma ka yi kokari wato ka fitar da haƙƙin Allah wala tanza nasibaka min ad-din wa atin kama ahsana Allah ilai abinda Allah yake so yadda ya kyautata ma kai ma ka kyautata wa addinin ka haka yake so kawai in an baka biliyoyi to yi kokari kai ka tuka sha kai zaraka kai kyauta shine abin da ake nema domin kan ne lahira ka nan take qala bari ku jira annabi yake wa dan yake ilmat dalida wa ai harida wa mutalida eh ilmat dalida addu'a yawa Allah ya saka ƙara sa sabo wa ai harida Allah ya saka rayu kana da godiya ga Allah suna kawo ni anan wa mutahidan Allah ya saka mutu kana shahidi addu'a annabi ta fada kan sai na Umar ko bata fada ba ta fada domin wajen da suka hau kan dutsen Uhud da aka yi na Abubakar da sai na Umar ko da kuma wa da Hamza wata ruwaya kuma su biyu ne kawai sai dutsen Uhud yake motsi annabi me yake cewa usbud fa inna ma alayka nabiyyun wa shahidan yace da ka ta kai Uhud domin wanda yake a kanka shine annabi ne da kuma shahidai guda biyu kowa ya san sai na umar shahada yawa saboda haka wannan shi ne to addu'a ce in ka ga mutum ya sa sabon kaya ka ce illis dalilan wa id hamidan wa murshahidan نوع آخر والنوع daban قال حدثني إبراهيم بن محمد بن الضحاك قال حدثنا ربيع بن سليمان عن يحيى بن حسان قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن ام خالد رضي الله عنها قالت شيء مالك ابن السن يتي مالك ابراهيم بن محمد الضحاك ابن الضحاك يا كان النبي shi kuma ya jiyo daga rabi'u ibn sulaiman shi ma daga malamin sa ya haibu da hazzar shi ma daga shehin malamin sa ishaq bin sa'id shi ma ya jiyo daga malamin sa Amr bin Sa'id shi ma daga mahaifinsa Sa'id shi kuma daga malamin sa Ummu Sa'id radiyallahu anha kana tace Utiyar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thiyabi fiha qamisa an zo wa Annabi alaihi salatu wasallam da tibabi a cikin sa akwai wata kamisa riga in aka ce kamisa a larabci shine riga mai layi layi saudahu sagira baka karamar riga fada'ani sai ya kira wuri fa albatani bi yadi sai ya sanya mun tubabun da hannunsa sun makala sai yace abli wa akhliki thumma abli wa akhli shine abin da muke cewa tubli wa yukhliqu Allah ta'ala wato ma'ana da hausa abli wa akhliki Allah madaukakin sarki ya sa a kashe lafiya shine ma'anarsa a dunkulen dunkulen da ma'ana shine abli Allah ya sa ka tsofar da su wa akhliki ka kashe lafiya shine Allah ya sa a kashe lafiya sun ma abli wa akhliki wato Allah ya ta baka kana kashewa ka san wannan addu'ar cewa Allah ya sa a kashe lafiya addu'a ce mai kyau ba shine kaya in aka yi ma wannan addu'a ne ma addu'a cewa Allah ya baka tsawon rai mai ta sa kaya kana bayarwa domin maimako a ce ga kayan nan ya bayar ɗinka kaya zafafi ko sa su ne ba ko wata ce ba suna ma gurin tela da kayan zama a gurin tela to shi ne sai a ma addu'a Allah ya sa a kashe lafiya ba ku ji idan mutum ya ginin gida sai magabata sun zo gani sai a ce Allah ya sa a kashe lafiya oh Allah ya sa rai a kaiwa don wani ko gidan baya shiga ko malam Ibrahim Sandari bai yi littattafai da ya mutu sati biyu baya littafin da muka yi da azumi a gurin da muka karbo wannan littattafai shi ya buga su wanda to sati biyu kuma sati uku baya ma na je na je littattafai a hannunsa to ana magana cewa ya gina gida a cikin yola ya gama tsaro ba ji an shiga ba shi ne wannan aiki ba je an shiga ba ko wata kila sanadiya ya aure sati biyu ya aure wata yan nijar misali ya tsara aure duk wannan ne wata kila da kayan da suna nan ba a sa ba to ba ruwan Allah ba ruwan ka to shi za abu abu abubuwan ba hauke da yawa da yake yana da azanci wasu abubuwan duk masu kyau Allah ya sa a kashe lafiya addu'a ce duk kurabiya Allah ya sa rai aka yi wa addu'a ce duk kurabiya yana da ma'ana sosai an gane ko wannan shi ne na to shi ne yake cewa babu ma ya kuli zasta jadda sauba babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya sabon tufafi قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس عن الجريري قال عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شيء ما لم ابن السني يأتي ما لم ابو خليفه يا كان تدري shi ma ya jiyo daga malaminsa mutaddad shi kuma daga Isa bin Yunus shi kuma daga malaminsa Al-Jurayri shi ma daga malaminsa Abu Nazara shi ma ya jiyo daga malaminsa Abu Sa'id radiyallahu anhu سعد بن مالك بن سنان قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا النبي ya kasance idan ya sabon tufafi tammahu bismi yana ambatan tufafin ne da sunansa misali irin riga ce in shakwara ce idan kowane irin tufafi da kasan sunansa to annabi yana faɗar sunan tufafin wa qala dai Allahumma anta kasauta li hadha thawba falaka alhamdu أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له يا الله أنت كسوتني هذا التوبة kai ne ka tibatar da ni wannan babbar riga ko wannan jallabiya ko wannan hular domin hula ma tufafi eh da Allah ya fiya bani adama khudu zinatakum domin inda za gane tufafi je yanzu ka tafi in za a je ni mama aure in za a tafi da kai ka tafi haka ka gani kana haɗuwa da yan mazan jiya da tijira ce ka zo musu tsirara ƙarai kuwa ai ba filin bada za ka ba to da haka baka cika ba sai ka sa hula tufafi yake cika domin al'ada ka kai ba haka bane tafiya akwai al'adar mutanen garuruwa irin Somaliya zuwa yin mutum zai sa babban riga ba hula su wannan cikar tufafi kenan a gurin yawwa amma a gurin ba hauki ba haka bane to shine za ka faɗo wannan falakal hamdu ka ce ya Allah godiya ta tabbata a gare ka as'aluka min khairi ina roƙonka alkhairin ka ya Allah alkhairin wannan tufafin ka roƙi Allah da yin rigar da za ka sa don wani za ka wato in bai roƙi alkhairin ba zai faɗa ɗaya bangaren wa khairi ma su ne a lahu da alherin abin da aka gina an gane ma su ne a lahu wato abin da aka kirkiri aka yi wannan tubabin da shi auduga ce silki ne wallahu a'lam wa a'udhu bika min sharri ya Allah ina neman tsari a gurin ka daga sharrin wannan tubabin ba ba ganin wani tubabin zane ke dadi ce faɗi sharrin tubabi kenan wani ya zo yana jin fitsari ya tafi ban daki yayi yayi ta zuje shi kwanciya sharrin tubabi kenan wallahi kuwa ko yana kokarin daurewa ya tsinke sharri jawabi kenan sharri ma su ne alau an fahimta da kyau ku idan mutum bai gane wannan ba kada Allah ya hada ka da sharrin ta zuye kana jin kuzari eh to sai ce wa sharri ma su ne alau da sharrin abin da aka wato kirkiri wannan tubabun ne hadisi ne mai kyau نوع هذا هو النوع دبا قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو خيثمة وأحمد الدورقي قالوا حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيء مالني ابن السني yace wato malamin sa Abu Ya'la Sahibul Musnad kun san akwai Musnad na Abi Ya'la ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Abu Rabi' Az-Zahrani shi ba ya jiyo daga malamin sa Abu Kaisaba shi ma daga malamin sa Ahmad Ad-Dawrati shi ma daga malamin sa Abu Abdurrahman Al-Muqri shi ma ya jiyo daga malamin sa Sa'id bin Abi Ayyub shi ma ya jiyo daga malaminsa Abu Marhum Abdurrahim bin Maimun shi ma ya jiyo daga malaminsa Sahal ibn Mu'az shi kuma daga mahaifinsa wato Mu'az bin kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ce mallami ta sauban duk wanda ya sa wani tufafi wa kana bi alhamdulillahi allati kasani hadha tauba wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa an gane ko eh su ne masu karfin wayan an gane yace alhamdulillahi allazi kasani hadha tauba godiya ta tabbata ga ubangijin da ya tafasar da ni wannan tibabu ma uwari da yi aure abinda zan lullube al'aura da ni wa aka jambalu bihi fi hayati sannan ne ado da shi a rayuwata summa amara min tawbi allazi ukhliqa sannan sai tafi amal bi ma'ana qasada sai ne ba ci babun da ukuli kai ba ratsu ba wa abqa yake da dan ragowar kwari a jikin sa bata sadaka bi ya dauka ya bada sadaka bayan Allah madaukakin sarki ya baka wani tibabu so ake kuma wato in ka samu tibabi kuma wani ya fita haka ake so ba so ake ke ta tara kaya ba kuma kana so kayan ka zirka da tsuwa ka rika mai da kaya na tsallake to ina na tsallake mallami ta tauban fa qala alhamdulillah alladhi kasani hadha tauba wa razaqani min ghairi hawlin minni ban fasara ba ko oje to godiya ya tabbata ga ubangijin da ya ba ni wannan jibabin wa razaqani kuma ya azurta ni ki min ghairi hawlin minni ba da da wata dabara ta ba wala quwwata ko karfi gofira lahu ma taqaddama min dhanbi mu wanda yi wannan za a gafarta masa abin da ya gabata na zunuban sa hadisi ne mai kyau ya inganta haka ne sai muka tsallake nawwala haka kana akbarana abu ya'la ana daddana abu kaisama ana daddana yazi tango oke to bari mu kara sadi قال حدثنا أسبق بن يزيد قال حدثنا العلاء عن أبي أمامة قال لبث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فإنه ياتي يوم ثابا تفاكي فقال زيد الحمد لله الذي كساني ما أواري به ما أواري عورت godiya ta tabbata ga ubangijin da ya tubatar da ni abin da zan rufe tsiraiti na ji wa aka jammaru bihi fi hayati kuma ne ado da shi a rayuwata sun magana umar radiyallahu anhu sannan sai na umar yace sami ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kullu da kunne na na ji annabi yana cewa mallami sallallahu jadidan duk wanda ya sa sabon tufafi fa kale yace alhamdulillah alladhi kasani ma huwa bi bihi awrati wa tajammalu bihi bi hayati duk wanda ya faɗi wannan addu'a godiya ta tabbata ga ubangijin da ya tubatar da ni abin da zan rufe al'aura ta ne wa ta jammalu bihi fi hayati sannan kuma wato nayi ado da shi a rayuwata summa amada ila thawbil ladhi uqlika sannan sai na fadi wani tubabul da ya fara tsuba wa abu ka yake da ragowa kwari fata sadaka bihi ya ba da sadaka kana fi hibdillahi azza wa jalla zai zama karkashin kulawar Allah mai girma da buwaya wa fi kanabillahi wato azza wa jalla kuma karkashin kulawa har yau shi ma hibbi ne kana kulawar Allah madaukakin sarki wa fi sabilillahi sannan kuma zai zanto yana cikin hanyoyin Allah madaukakin sarki hayyar yana rayi wa mayyitan da kuma mace marratai karo biyu an gane ko so da haka wannan shi ne abin da ya kamata duk lokacin da ko kayan ka uku ne in sabo ya zo ka dubi wani ka ba wani lokacin da ka ba wani shi kuma a lokacin sabo ne a gurinsa zai dade yana amfana zai ji daɗi akwai alkhairi da yawa a wannan ba da tufafi abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka abu adoyin mu na alkhairi Allah ka amsa mana duk bukatun mu na alkhairi Allah ka sani Allah ka biya mana marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukansu da gafara masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunan ta kyawawa da tsofin kamar da kafin tun rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunan ta kyawawa da tsofin kamar da kuka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata matakan mu da kanne da ya'ya Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم